الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بيانك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيقبا ذكرتم من حديثي أولا مسلاتي نجوم آم mai suna a sheik abubakar mahmud gome rahimahullahu ta'ala da ke wannan anguwa ta kasuwar kaji a nan garin azare jihar bauchi a yau za mu ci gaba daga inda muka zaya wato a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil ana wanda fadilatu sheik al-imamul hafiz abu muhammad abdulgani bin abdulwahid المقدسي الجمائلي الحنبلي رحمه الله تعالى يربوتا كما أدرسم وانده قباتا من كمل بياني دنگني دا حديثاً دسكي مغانا akan wajibcin halattan sallah a cikin jama'a akan mutum ya yi sallah shi kadai yana da daraja ko kuma kamar yadda waɗansu ke faɗi lada guda ɗaya to gare a cikin jama'a sau dubu inda zai samu daraja ɗai-ɗai-ɗai har 27 tunda ya gwada a zamanin annabi mata ma suka fito su yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk wanda ya yi sallah ya zauna inda ya yi sallah kafin ya taki mala'iku suna masa addu'a suna ce Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama kuma annabi wata rana ya yi yunkuri zai kona gidajen waɗanda ba sa halattan sallah cikin jama'a ko waɗanda ba su halatta ba tun da sau ɗaya yunkuri yana iya yiwa a samu wani yana halatta kullum amma ran da annabi ya yi yunkuri zai kona gidajen bai zo ba to kaga da annabi ya fita ya same ki da matarsa da 'ya'yansa duk zai kona gidan wannan yana gwada mana muhimmancin sallah a cikin jama'a kuma mala ya kammala mana babin da muhimmancin sallolin nafilfili lalle ranar takin alkiyama awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu farkon abinda za a yi hisaba a hisabi wa bawa da ke ranar takin alkiyama sallarsa to idan sallolin farillai sun samu targade to ana cikawa da sallolin nafilfili shi yasa ake son mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye nafilfili kuma na filfilin nan a gida sun fi muhimmanci akan a yi a masallaci saboda yan a gidanka ne kai ya kai kaga tsakaninka da ubangijinka kenan in ka tashi a masallaci kana yawan sallolin na filfili amma a gida ba ka yi wannan yana gwada kama akwai riya ciki saboda haka ki yasa sallolin farillai a masallatai ake yi tare da jama'a sallolin na filfili an fi son mutum ya yi a gida wato shi kalansa kenan ina fata an gani to yau kuma a darasinmu na goma sha biyar za mu shiga babul azani wal iqama babin kiran sallah da kuma iqama abinda ake nufi da kiran sallah kamar yadda malamai suka ce al'azanu lugatan al'ilam shine ana sanarwa wa azanun min Allah wa rasulihi وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له لوكتين da annabi Ibrahim ya kammala sabunta ginin ɗakin Kaaba sai aka ce yayye kuwa ga mutane duk wanda Allah ya kaddara zai tafi aikin haji ko umra ya amsa wanda Allah kuma bai kaddara zai tafi ba yana ji yayi kum da bakinsa saboda haka ba zai je ba kenan ne ba zai je ba ko aikin haji ko umra ba zai je ba Allah ya kyauta to saboda haka nan akwai alilam bi ma'ana sanarwa tunda an ce ayye kuwa mu da Hausa abin da muke fadi kenan amma lugatan wannan ma'ana kenan istilahan kuma alazanu ana nufin kiran sallah ne ko sanarwa da lokacin sallah da waɗansu lafuzza na musamman wanda musulunci ya karantar shi yasa kiran sallah ana daga murya amma wajen ikama ba daga murya eh saboda mutanen masallaci ake da su amma kiran sallah ana yi ne da mutanen nesa tunda annabi ya ce madai daga cikin sahabbansa ya ce idan ka kasance a ƙauyenka ko kuma a jejinka ma'ana yana kiwon dabbobi ko kuma yana gona yana noma ki kadai ya ce lokacin sallah yi ka yi kiran sallah ya ce domin babu abin da zai ji muryar mai kiran sallah ɗan adam ne ko aljani ko wani abu illa shahida lahu yawmal qiyama fa ce ya masa shaida ranar takin alkiyama yasa yake son zaka yi kiran sallah ka bude muryarka to amma kaga yanzu mutum yana gonan sa ki kada ya fali kiran sallah sai a ce kansa ya sunce eh ko yana kiwon dabbobin sa makiyayi ya fali kiran sallah sai a ce wannan ga dukkan alamu psychologically bai da hankali alhali shi kuma yayi aiki ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shi yasa aka ce matukan musulmi suna tsayar da dokokin Allah to dole su yi kiran sallah amma in suka yi sakaci da dokokin Allah to ba sai sun yi kiran sallah ba musamman ma a salloli guda biyar ana son a bada muhimmanci wato ya kasance babu sallan da ba za a mata kiran sallah ba ko ana ruwan sama saboda in ana ruwan sama mai kiran sallah zai ce ala sallu fi rihalikum amma da yawa daga cikin ladananmu ko ba san haka ba eh wajen hayya ala sala sai ka ce ala sallu fi rihalikum kar ku fito ruwa ya dake ku kai sallah a gidajen ku wannan ita ce ka'ida amma dai za a yi kiran sallah saboda wanda ya riga ya zo masallaci ruwa ya tarke ki shikenan amma in baka fito ba ba ce ka fito ruwa ya dake ka zazzabi ya kama ka ko jonte kamar yadda filani suke fala ko kuma ciwon kai ya kama ka ba a'a ala sallu fi rihalikum kula dalai kule za ku faɗi haka dumala ku saurara ku yi sallah a cikin gidajen amma dai an sauke nauyi na kiran sallah ikama kuma kamar yadda muka faɗa a hankali yake a cikin masallaci min aqama aqama yuqimu iqamata ba qama yaqumu qiyaman ba aqama yuqimu iqamata wancan kuma azzana yu'azzinu sai a ce me ta'azina ba azanan ba azana azina azina ehe azina ya ba da izini yuzinu sai ya ce mai izanan ko izinar amma kaga azana azana fa'ala yu'azzinu yufa'ilu sai ya ce mai ta'azinan taf'ilan saboda fa'ala yufa'ilu taf'ilan shine ainihin mazdarin sa na'am saboda haka ana yi ne a cikin masallaci sai dai adadin kalmomin kiran sallah sun fi yawa kamar yadda zamu gani hadisi na farko an Anas bin Malik radiyallahu anhu hadisi na 64 a lamban hadisan wannan littafi amma wannan babi hadisi na daya an Anas bin Malik radiyallahu anhu hadisin Anas dan Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mutumin madina yace umira bilal an yashfa al-adana an yi umarni wa bilal yayi bibiyu ya bibiwanta bibiwanta kiran sallah wa yutira al-iqama ya kadaita iqama kiran sallah bibiyu iqama kuma sau daya to yasa aka samu tsarin kiran sallah gida biyu tsarin ta da ikama gida biyu kuma dukansu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zari na farko kalmomi guda nawa sun ce suna da kalmomi sha biyar tsari na biyu kuma akwai kalmomi sha tara amma ta da ikama bai kai haka ba saboda haka an zo kiran sallah na farko Allahu akbar Allahu akbar ko da yake wasu malamai sun ce ra'in nan fataha ke masa Allahu akbar Allahu akbar kaga rufuwa ne suka ce Allahu akbar Allahu akbar saboda me saboda ismul jalala da yake gaba fataha yake da shi to in kai rufu'a mara'un zai kasance fatahan nan bai fito ba tunda ba zai taki ba amma idan ka ɗauko fatahan ismul jalala ka dawo da shi kan ra'un wata li ra'un kuma ya bata Allahu akbar Allahu akbar ga wanda zai hada wanda kuma ba zai hada ba Allahu akbar Allahu akbar wasu kuma suka ce Allahu akbar Allahu akbar kun gani kai sukuni wannan kuma kai masa ruko a kafitar da shi to amma mu mafiya yawa masallatan mu hadawa ake yi idan ka ga an rarraba to za ka samu wasu masallatai ne musamman masallatan fada za ka ji Allahu akbar shi ma daidai ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zai guda hudu ake yi ina jin a masallatan fadan ma haka ake yi ko eh amma mu a masallatanmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah saboda haka ba a yi yana kallon gaba hayya alal fala hayya alal fala shine mai iziya yace kai a hankali hayya zaka ce ba mamakin ka ci dan wake da yawa makogoron ka ba zai fito ba haka ma alfala alfala ake fala shi ma ha'un ne ha'un ne ba irin ha namu babba ba وحي على الفلا حي على الفلا kaga hayya ake fala ba hayyu ba in ka ce alhayyu to ya zama anguwa amma hayya shine kuzo kun ga akwai bambanci saboda ismu fi'li amrin ne a cikin kaidodin larabci sannan kuma idan a sallan asuba ne as-salatu khairun minan naw ba as-salatu khairu minan nawm muka ce akwai gyara sai dai idan dattijo numfashinsa ba zai iya budewa ba da ce as-salatu khairum sai ka hada khairum ina masu tajwidi sun ce akwai idgami a nan saboda mimun ne a gaba khairum minan nawm ba khairu minan nawmi ba dun ya fi dalin fada to wanda ba da daɗin faɗan yake da wahala shine daidai khairun minan nawo sannan kuma Allahu akbar Allahu akbar wanda ki sau da yake faɗin sa kaga sabanin na farko sannan sai la ilaha illallah shi ma sau da yake faɗi amma na faɗi wannan a takaice ne saboda idan Allah tabaraka ta'ala ya bada mutum murya zai iya ja to ana son yayi ja amma ba jaɗin da za ka yi tangimi a gagara fahimtar abin da kake karantawa ba ko kuma su karanta Kur'ani ku ta tangimi ba a gane mai kuke fada hatsari ne in kun je lahira za ku yi bayani duk alaramantin ku wallahi in kun je lahira za ku yi bayani don kana karanta abin da ba a fahimta ba a ce a karanta haka ba duk daɗin muryan da Allah ya maka da numfashin da ya maka wato bari ka zo ka gama hucewa cikin Qur'ani to za ka yi bayani ranar takin alkiyama wannan kenan so in kun yi lissafi za ku ga wannan kiran sallah da nayi wato za ku ga kalmomi gaba gaba ne har guda goma sha biyar tunda da farko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga ashhadu an la ilaha illallah guda biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah guda biyu hayya ala salati guda biyu hayya alal falahi guda biyu sannan Allahu akbar Allahu akbar sannan sima guda biyu maimakon hudu kamar yadda muka faɗa da farko sannan sai la ilaha illallah guda ɗaya in ka haɗa zai baka guda goma sha biyar ne sannan akwai mai goma sha tara mai goma sha tara shine wanda yake da tarji mafiya yawa kuma za ka ga wanda suke rarrabawa su sun fi yin haka Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر kiran sallar masallatai riyad kenan ko a kasar saudiya riyad su suke kiran sallah irin wannan bayan yayi ya shahadu Allah ilaha illallah shahadu Allah ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ni dai da na san masallacin yayanmu da kakanninmu haka ake kiran sallah haka ne ko to daidai ne in kai lissafi zai baka har da wanda kai a hankali guda goma sha tara to asalin kiran sallah dai hadisin wato abdullahi bin zaid bin abdurrabih radiyallahu anhu lokacin da annabi ya tara sahabbai ya ce me kuke ganin ya kamata mu rinka yi domin mu kira mutane zuwa ga sallan farilla wanda ya ce a hura kaho wani ya ce a hura wutir ko a buga abin kara aka ce yayi mu ba mu ba abin kara domin kararrawa shaidan ne yasa ko a makarantu za ga ana ta sabani ba a son a kada kararrawa sannan ka hukuma wannan ai majusawa ne aka ce to a hura wuta aka ce wuta kuma farisawa ne mutanen iran masu bautan wuta to ya za a yi mitin da ya take a zamanin annabi ba yanke hukunci ba yake nan sai da abdullahi bin abin nan zai bin abdurrabihi ya tafi gida sai ya mafarki da ya mafarki sai ya hadu da wani mutum an ce mutumin ya zo ga kaho ga abin nan duk ya watsar da su ya ce ba wannan zani ba ya ce ina fada maka idan kun zo kiran sallah to ga yadda za ku yi shi ne ya ɗaga muryansa ya ce ga abin da za ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya masa tsaf yana ji ya ce in kun zo ikama kuma ga yadda za ku ikama tun da ya kama daidai ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala sala hayya ala fala kad qamati salatu kad qamati sala to biyo ke ba tun da annabi ya ce illa kad qamati sala kad qamati salatu kad qamati sala wala sula da ne sai ka ji sun ce kad qamatu sala ba haka bane sai dai in bakinka akwai goro ko kuma bakinka yayi nauyi ayyuwa kai ba barbare ne ba ka yi abun da kalmar larabci yadda ya kamata eh saboda wani ya ce ya ce kada kamatis kada kamatis fa tun da kai kasa sai kayi sama kada kamatis fa zai ba shi wahala to inda ba haka ba rasa wanda zai yi da ya kada kamatis salatu ake fada ba kada kamatus salatu ba saboda ya fi daɗin fala amma kuskure ne saboda haka karkamacin salatu karkamacin sala Allahu akbar Allahu akbar shi ma sau biyu ake fala ne sai la ilaha illallah sai yayi kama hankali kawai sai mutumin ya bata shine yana tashi daga bacci kawai sai je samu annabi yace ni fa ga mafarkin da nayi manzo Allah ya ce zauna nan abinda kai mafarki mafarkin kan nan gaskiya ne yace amma problem din baka da murya a kira Bilal ka koya masa ka faɗa masa ga yadda aka yi to shi ne aka kira Bilal ya zo yana faɗa masa kun ga Bilal fa mai kiran sallan annabi fa ba ki ya ga hadisin mafarki ba abin da na kiran sallah ba gani aka ya ka ce a koya masa ina aka ce a koya ma Bilal to ana koya wa Bilal Umar dan Khattab shi kuma yana cikin gida sai ya ji shine kawai sai ya zo aka ce har sai rigan sa yake yi wani yayi mafarki irin mafarkin da ya riga ki fitowa ya faɗa shine ya zo ya faɗa ma annabi ya ce ai ya riga ka faɗa ya riga ka faɗa saboda haka a nan ne aka samu kiran sallah yayin da za a yi kiran sallah wato yayin da lokacin sallah ya shiga sannan kuma aka samu iqama wato yayin da za a tada sallah to sai hadisin Abu Mahzura hadisin Abu Mahzura shine limamin da yake a Makka shine aka samu tarjihi kamar yadda wadansu suke faɗa shi kuma asali Abu Mahzura annabi ya fito ne zai tafiya tsakanin Makka da Madina to duk inda annabi ya ya da zango ya kasa a yi kiran sallah yayin da za a yi sallah shi kuma da shi da tsaransa yara irin samari din nan irin murakikai kun san murakikai dama haka suke da zafin kai da kuma karambani da gagara ba musulmi ba ne shi ne kawai sai suka ji kiran sallah daga can sai suka kwaikwaya garin kwaikwayansu sai ya kasance annabi ya ji mutanen musulmin da suka yada zango sun ji sai annabi ya ce masu kiran sallar nan ya ce na ji akwai wani mai murya ya ce a je a zo da su an ce an zo da su sun kai ashirin eh kamar yadda imamu dailami ya rubuto sun kai wajen su ashirin aka ce wane ne aka ji muryarsa suka noke wane ne aka ji muryarsa suka noke saboda kowa yana tsoro da ya san hukuncin da za a masa ba da ya kace oke waya yadda za a yi shine kowa ya kira sallah mu ji su kuma sai suka sha'afa aka ce kowa ya nasa kiran sallah ai mu kiran sallah muka ji su suna kwaikwayo ne saboda biya ina fata an gane to ne wannan yayi a gane baki bane wannan yayi a ce yayi kyau zauna wannan yayi a ce yayi kyau zauna sai da Abu Mahsura ya zo da yayi aka ce wannan shine aka ji kiran sallah sa sun ya fi kowa murya yace annabi ya koya masa kiran sallah kuma ya sanya shi ladani a Makka yace to kai ka zauna a Makka saboda addu'an da ya masa shi kenan sai ya zama musulmi da kuwa yana kwaikwayo ne ta san wani lokaci ko mu ma lokacin da muke yara idan masu kiran sallah suka zo muna kallon yadda suke bude makogoro bayan mun saurari kiran sallah sai mu koma gefe kowane tsoho mun iya kiran sallar sa kowanne mun iya kiran sallar sa amma ba za mu yi a gaban su ba saboda mun yi a gaban su kaga ai daka mu za a yi kamar haka ne saboda haka sai aka koma gefe in an kama ka ko kuma manya sun ji su ce kai karku sake eh amma dai kowane mutum in yazo yana kiran sallah sai ka kwaikwayi muryarsa ka je kana yi to wannan yara suna yi babu laifi sai dai kuma a yi musu gyara amma ba za a hana su kwata-kwata ba ai kamar masu kira'a ne wani za ga yazo yana kira'a na mahir almuhaikili wani yana kira'a na alhuzaifi wani yana na sudai wani yana na shurayyib wani yana na Ali Jabir ga sunan da yawa saboda in kana yawan sauraro zaka kwaikwaya don abu mai kyau ne ana son mutum ya kwaikwaya in baya da kyau ne shine kuma ba a son ya kwaikwaya ina fata an gane saboda haka kiran sallah akwai nau'o'i guda biyu to ma haka ma ikama haka ma ikama anan an ce ikama sau ɗaya ɗaya ne shine wanda muka buga misali Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة بند كركامة الصلاة كركامة الصلاة سو بيوني أما كما تبر مالكية سو أيني أكتي منيني حجم كسكة ويوتر الإقامة حديث دي إلا wato al'ikamataini suka ce a wannan hadisi yana sama da shi ya taka wancan shi yasa za ga ga masallatai wanda suke bin masabar malikiya idan sun zo karkamace salatu karkamace salatu sau da suke fala amma malamai sun ce zance mafi inganci a fala sau biyu to ɗaya samful ɗin ne ikama shi ma ya tabbata amma an fi yin wannan na farko ɗayan shi ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر نعم كم قلنا لي أكي فلا أما كاكا دفرق وهم قد قلنا قلنا سنة لا إله إلا الله قلنا لي أكي فلا yasa an kai lissafi na jin zai baka sha bakwai sabanin wancan ina fata an gane to sai hadisi na gaba wa ana abi juhaifa wahab bin abdullah suwa'i radiyallahu anhu an ce wannan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu yana cikin murahikai murahikai sune waɗanda ba su kai gajin balaga ba saboda haka shekarunsa ba su wuce sha hudu sha biyar sha shida ba a lokacin da manzon Allah ya bi duniya ana kiransa wahabul khair saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kwallafa masa son aikata alheri kuma wani lokaci haka Allah yake yin mutum sai ga shi yana son alheri wani kuma sai ga Allah yake da son mugunta mugu ne ko dan sa karami ne sai ya masa mugunta don akwai su in yaro ya dame shi sai ucci ne yaro ya ta kuka sai uwarsa ta zo ta aba aba kai ko wannan uban kobo a ce wai yaron ka ne ka uci ne ki to waɗansu haka Allah ya su da son mugunta shi bai ɗauka wani abu ba ne ta kawai ya je ya ratsa cikin yara sai ya rumfashi wannan ya kwame wannan ya kwame wannan ya wuce a dinsa aba kai kuwa ai ba alheri ba ne saboda annabin ya shiga cikin yara shafa kansu yake yi ana gane annabi ya ratsa cikin yara ne idan aka hadu da su ana jin su suna kankin turare kansu yana kanki saboda hakan ka hadu da yara sai ka kikkafa kansu ko da ma gagara suke yi ko suna farna to sai ka hana su bannan kai musu ishara abin da ya kamata sai dai ba hana ladabtarwa ba idan ladabtarwan ta kama amma haka kawai don kaga arhaki kai haka kwame wannan karambaki wannan ka wuce ka make wannan to wannan akwai alamar mugunta a jikinsa kuma ba kasafai irin waɗannan suke kwakewa lafiya ranar takin alkiyama ba saboda haƙoƙin mutane Allah ya sauwake um, ya sa ake kiran sawahul khair saboda me saboda yana da son alheri kwarai da gaske kuma ya kasance sahibi ne na Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu don an ce ba a raba su da Aliyu bin Abi Talib tun lokacin da Aliyu bin Abi Talib ya hau kan mimbari to shi kuma zaka same shi a kasa mimbari yana zaune shi wannan sahabi Abu Juhaifa wanda ya fi shahara da ainihin alkunyarsa ya ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adamin qala فخرج بلال بودوء فمن مالهم ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبأ فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا هيا على الصلاة هيا على الفلاة ثم ركضت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وانا حديثي أقول أبالي ديوة حديث أبو جهيفة وهب بن عبد الله سوائي رضي الله عنه قال يتي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي نازو وجن النبي لوكتن دا النبي زي جي حجة الودائي saboda annabi da zai je hajjatul wada'i ya tara mutane da yawa kuma ya ta tafiya a hankali da ce na je wajen annabi ya bar birnin madina bai isa birnin makka ba an ce yana kusa da birnin makka a lokaci wa huwa fi qubbatin lahu yana cikin bukka ita ce qubba bukka a da amma a yanzu qubba shine wannan na tsakiyar masallacin nan wannan abin da tsakiyar masallaci akwai wadansu kasashe idan mutum ya tafi kasashen da sufaye suka yi tasiri da yawa in ka je ka ga irin waɗannan to ka barurukan waɗansu manyan malamai ne ina waɗansu ke kaiwa ziyara ba wai an ce an yi shi a masallaci kuskure ba ne in ka je kabarin annabi ma za ga wannan kufa eh in ka je kabarin annabi ma za ga kubba shine waɗansu ke jiran idan iska tana kadawa sai su tsaya a ta gaban da yake gaban wato dai gaban ko kuma da gefen fili ne sai su tsaya iska tana kadawa to akwai koren fenti a jiki kuma yana ɗayewa wannan koren fentin idan ya ɗaye sai ga mutane suna kokowa wajen ɗaukar sa musamman ma mutanen Pakistan da ina ne wallahi alamu eh saboda in aka je yana jikawa a ruwa a sha maganin menene wallahu alam eh ba mamaki yanzu bayan mun fita wani ya tambaye ce maganin menene to ban sani ba amma ba a ce da yayi haka ka zan yana ma aka je aka samu fenti fentin da ya kai kan kubba na kabarin annabi to wanda na son ka san maganin me zai ka tafi indiya ko pakistan ko bangladesh eh don su ne suka fi yin haka eh to amma dai wannan suna gwada kaman girmama manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai dai ba haka ake girmama manzon Allah ba kamar yadda malaman sunna suka yi bayani to wannan shine ake kira kubba eh amma na zamanin wato kaman bukka ce lahu wanda aka yi masa hamra min adamin jajazir saboda da fata aka rufe ta adam fatu adim fata jememmiya alarma ka san fatan da baduku yake aiki da fatan da baduku yake aiki da ita fatan dukawa eh yaya take eh usman sai ya taimaka muka an goge an goge eh na fi son ka ce mini ɗaya gefen jaja jaja ɗaya gefen kuma za ka ga fara-fara ko ba ka bane duk fata idan aka ɗauko aka je mai ta je mai wa irin ta dukawa to haka take zama sai ta yi laushi mu da da yake mun zauna kusa da dukawa kuma duk wanda ya karanta hausa musamman a diploma na da ina jin da yanci dole za karanta aikin dukawa da abubuwan da suke yi da wannan fatan ne ake laya ake guru haka ne ko gata malam kuma da fatan ake jaka ne za mu ce ko yawwa abin daukan ƙura'ani gafaka gafaka gafaka ka san gafaka ko yawwa gafaka ƙura'anin nan da ake rata yawa saboda mutanen da suna ɗaukansa da muhimmanci a yi da inda ake tafsiri a garin Qur'ani guda ɗaya ne wanda ake rataya ta za zuwa ajiye ta in kaga an ɗauko ta to za a yi saukan Qur'ani wani bala'i ne ko kuma roƙon ruwa amma in ba haka ba daga shekara zai shekara sai a sa faifayi a gefe haka suke yi sai su rataya sai su sa faifayi a baya ba za a ɗauko ba sai bayan shekara guda lokacin da aka ɗauko muna yara mai ta shafawa muna shafawa jikinmu mai ta har da kuran an ce kuran ma albarka ne to Allah ya ba mu albarkar za okay wannan yana bayani akan cewa hamra amin adamin wato ta jar fata fatan da aka je mai kenan wato da aka yi bukkawa manzo Allah sai aka sanya wannan jar fata sai aka rufe saboda koda an yi ruwa ko akwai sanyi to ba zai yi illa ma wanda yake cikin wannan bukka ba qala yace fakaraja bilalun biwadu'in ya ce ina hankalce duk abin da yake faruwa kawai sai naga bilal ya fito bi wadu inda ruwan alola wadu ruwan alola wadu alolan saboda haka especially wanda suke karantarwa yana da kyau su bambanta wadu ruwan alola wadu alolan famin nadihin wa na'ilin eh wannan malamai suka ce famin nadihin wa na'ilin ya ce sai ga ki manzon Allah ya fito yana alola amma bai mu ambaci fitowar annabin ba sai daga baya ya sa aka ce akwai kwan gaba kwan baya shi da yana ba mu labarin abin da ya gani ne ya ce da annabi ya fito yana alola ya ce kawai sai ga sahabbai suna warwa su da ruwan alolan annabi famin nadihin akwai wanda yake samun ruwa da yawa famin na'ilin akwai wanda yake samun daki daki shine famin nadihin da wanda yake samu da yawa wa na'ilin da wanda yake samun danki-danki fa karajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaihi kullatun hamra annabi ya fito akwai tufafi jajaye wannan kafin mai nisa da wannan ne malamai suka ce sanya jajayen tufafi ba haramun bane hadisan da suka ce kada a sa jajayen tufafi suka ce hadisan suna da rauni sun yi karo da wannan hulla kwarjalle da mayafi kaman ka ce riga da wando ya ce haka na ga annabi ya fito da jajayen tufafi an ce na kasan yaman ne an ce na kasan katar ne haka da ya kafa jajaye duk da kasancewa malamai sun ta maganganu amma dai zance mafi inganci jajayen tufafi ba haramun mani tun daga shi annabi ya fito da su kullum wato set guda hamra kuma ja wani zai ce maka layin jaja-jaja amma ba jaja zurba ne wani zai ce kaza-kaza malamai suka ce duk waɗannan kwane-kwane ne kawai sai dai kuma wani lokaci a samu jauɗin ne za a gaba da abin da kamar abin mata ne kasa hula jaja zur riga jaja zur wando jaja zur takalmi jaja zur to kawai sai ya je haɗa ka da matan indiya eh ai kaga ya kamata a dan samu dan surki a ciki domin kar ka fito wani tabbare tabbare hakan nan daban a cikin mutane wannan kenan yace manzo Allah da ya fito ka anni anzuru ila bayadi saqai yace ni ina ganin farin makengemansa makengema ina ne makengema ina ne singili ne eh ina ne kwabri duk guda ina ne kwabri to kai ka yi tarar da ni na ce singili ni na ce makengema ka eh duk inda kake gwada da farko shine yace ina gani wannan me yake gwadawa manzan Allah yana ɗangale tufafinsa abinda malamai suka ce kenan ina masu takawa ina ni gogi saboda haka ba ni ganci ba ne ba abin nan ba ci gaba ba ne mutum da ya taka tufa wani ma za ga ya ɗauko wanda naira dubu nawa ne ya zo yana wani yana gadara yana tattakawa in ka bincika sai ka sai wata uku bai wanke wannan mu kazamin wawa kawai zafi kana tattakawa eh wani kuma din ya sake ma wai ki a'a zai ce tela har ka wuce idon kafa sai ya ja abin nan kuma yadin nawa yadin da bai wuce naira abin nan ba bai wuce naira ɗari biyu ba ga masu yadi ɗaya naira dubu goma ɗaga ki ma suke yi sai kana nan talakan talake ke kawai zama da aka annabi ya ɗaga tufafinsa na'am kala yace fatawadda'a sai annabi ya alola to wajen alolan ne da annabi yake yi shine sahabbai suka zo suna ribibi akan ruwansa domin su gwada wa mutanen makka wanda ba su musulunta ba to waɗansu malamai sun tafi akan cewa tun da annabi aka zo ana warwaso akan ruwan alolansa ana neman albarka to an samu wani salihi ma ya zo yana alola za a iya warwaso da ruwan alolansu dalilin da ya sa kaikunai na tsufaye na ɗari ko idan suna alola to ake warwaso ruwan alolansu to mun je manzon Allah Allah ne ya zaɓe shi ya ba shi wannan daraja da wannan martaba tun da aka yi wa manzon Allah ba a yi wa Abubakar bin Abi Kuhafa ba ba a yi wa Umar ibn al-Khattab ba ba a yi wa Usman bin Affan ba ba a yi wa Ali bin Abi Talib ba ba a yi wa Abu Hurairah ba ba a yi ma alhassan bin ali jikan annabi ba ba a yi ma alhussein bin ali jikan annabi ba ba a yi wa nana fatima ba ba a yi wa matar annabi na aisha ba ba a yi wa nana hafsa ba ba a yi wa nana khadija ba ba a yi ma wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to kai shehun ka dan ina ne ina matsayinsa ina matsayin annabi ina matsayinsa ina matsayin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam that is the different is clear wannan shine kawai eh dalilin da yasa malaman ahlus sunna wal jamaa suka ce annabi ne kawai yake masa haka tunda kowa yanzu annabi ya fito ai warwasan sa zamu yi haka ne ko eh warwasan sa zamu yi ina fata an gane to mu wuce wannan annabi ya fito yayi alola an yi warwaso ruwan alwalansa saboda ki annabi ne manzon Allah zaɓeɓɓe wa azzana bilalun sannan sai bilal ya kiran sallah shine mahallu shahid nam daman bilal shine mai kiran sallah annabi kusan a koyina eh yayi kiran sallah kun ga annabi yana halin tafiya amma ya karsa yayi kiran sallah kala abu juhaifa yace faja'altu atatabba'u fahu yace kawai sai na tsaya na zura masa ido har ya kasance ina bin bakin sa ha kuna wa ha kuna nan da nan saboda shi ya ga abin da bai saba gani ba shine zura masa ido eh yasa yanzu kaga ko samarin nan da suke zama da mun sai sun gama maka kallo sai wani ya je falon gidansa ya ringa kwaikwayon ka eh ga sun nan suna zaune suna gani a to shi ma dama yana cikin samari irin waɗannan murahikai kamar yadda ake faɗan su a cikin education suke kiran adolescent to yana cikin wannan yanayi yace sai ina bin sa a'a sai naga yana juyawa da baki ni ma sai ina bin sa sai inda ya juya sai ina bin sa abin da yake nan sahuna wa hahuna ya qulu yaminan wa shimala yana cewa haguna da dama wato dama da haguna yana hayya ala salat wannan ma mahallu shahid ne wannan ya gwada wannan kalma idan za a faɗe ta sai ladani ya juya kuma ko da cikin masallaci ne sai ladani ya juya hayya ala sala in ya faɗa sau biyu sai ya juya gefen haguna hayya ala sala na tuna wani mai kiran sallah eh to ban sani ba ko yana da problem ne hayya ala ala akwai wanda ya taba jiku yawa ok ok so yawa don zai yanzu na tuna nan fa zai ce hayya ala sala amma ya komo gefen abuna hayya ala sala hai to kaga in murya ce ta dauke babu laifiya fa wai ka ce haka ake kiran sallah wallahi ba haka ake yi ba eh kawai ka fitar da kalman ka fade ta na wannan kenan hayya ala sala hayya ala fala bi ma'ana ku tattaro zuwa ga sallah ku tattaro zuwa ga babban rabo thumma ruqidat lahu anza ko anaza ana idar da ana gama kiran sallah ya ce sai aka kafa wa annabi ana da mashi amma kuma ba dogon mashi ba mashi kashi biyu ne akwai babba rum akwai karami wanda yake dan daidai wasu kuma suna ce ana za wato garkuwa ce amma kuma karama wanda za a iya kafa ta a matsayin sutura don annabi da zai jagoranci sallah an samu masa wannan matsayin sutura ko zai idan a masallaci ne babu bukatan wannan amma a fili ne ana sanya sutura wanda ake sa sai ba laifi shi ma ai wannan abin da ya sauwaka ne aka yi amfani da shi kwarai da gaske saboda haka a cikin hadisi yana cewa eh saboda karin manta wannan yi da ya bacin ina ne lokacin da aka saka ma annabi wannan ya zo yana sallah to akwai jakuna da mata da wane ne suka wuce ta gaba me yasa ya ambaci haka saboda duk mutumin da yake sallah bai sanya sutura ba idan mace ta wuce gabansa musamman ma baliga wanda take jinin al'ada Allah ta baci idan jaki ya wuce gabansa sallarsa ta baci idan bakin kare ya wuce gabansa sallarsa ta baci saboda wani hadisi amma yin kasa sutura sai su wuce ta can baya babu mutuwa wannan sallah ba ta baci ba ya sa ake son za a sanya sutura a sa daf da daf zakani wasu sun ce taku waɗansu sun ce kaman wato ga wani ɗan adam amma ba a son a rinka yin sujada dab da sutura saboda mai saboda annabi tsakaninsa da sutura ya ɗan bari wata yar karaman akuya kawai ta zo keke za ta wuce sai annabi ya matsa ita ya hana ta wucewa kun ga kenan ya ɗan maza wasu suka ce saboda yana tsaye ne shi yasa wasu suka ce ko da yayin sujada din ne ma ya hana ta wucewa tunda dabba ce yayi bata san menene ba to duk abin da mutum zai sanya shi ya zama sutura za a yi amfani da shi ya sa ma wani idan ya zo zai sanya sutura wayansa zai saka wani ma zai cire hulansa ne ya sanya sutura babu laifi wani kuma fila na masallaci ne zai sanya sutura eh wani zai zai dan samu wani abu ya ajiye da mai tsahalari yake cewa kadarurun rumhin wa tulu zira'in kuma a sanya shi la ya taharras ba lalle haka ba sai dai masallatai su sukan yi na karfe ko katako ko menene wanda za a rinka sanyawa wallahu alamu na'am fataqaddama annabi ya wuce wa sallar zuhur rak'atayn amma sai sallan azhar rak'a biyu wannan ya gwada kasaru kenan kuma lam yazal yusalli rak'atayn hatta raja'a ila al-madina sannan annabi bai bushe ba yana sallah raka'a biyu biyu biyu har sai da ya dawo binnin madina idan ya ja sallah sai ya ce mutanen makka ku tashi ku cika sallan a lokacin hajjatul wada'i abin da ya faru kenan yasa malamai da yawa suka tafi akan cewa duk mutum garin da yaje in dai bai yanke hukunci initially cewa zai wuce kwanaki hudu ba to kasarunsa zai yi don annabi ya yi kwanaki da yawa sun fi goma hajjatul wada ne daga nan ma ya wuce wani waje ya sake dawo binnin makka kafin ya dawo binnin madina to shi yasa wasu suna ganin ko kwana nawa ne in kai tafiya kawai kai ta kasarunka amma dai an ce in kai niyyar za kwana hudu tur to kaman za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali to ka cika sallah ko da kai kadai ne za ka yi amma kaga yan kabi limaman da suke zaman gida to shi kenan to mafiya yawa da yake muna zuwa muna baya baya wani lokaci za gaba za mu ja sallan ba saboda muka ja sallah za a takura mu gara mu mu bi a sauwake wa mutane yanzu kuka bani na ja sallan yin sha'i raka biyu zan yi ba mamaki kuma wani ni ba kawai ya fito daga mazaraba ne ko ina ne wani kawai ne tana da ya je a a eh zai koma kauyen sai yana bada labari ba mamaki shi ma sai ya biyo ya ce kai ni fa na ga wata sallah a kasuwar kaji ban taba irin wannan sallah ba isha raka'a biyu ce wane ne limamin wani ya ce ai wani mala ali ne shagamu sai wani ya ce ko daga shagamu ne ya dauko wannan sallah kawo eh to ke sa ana gudun irin irin waɗannan abubuwa eh amma in mutane suna da abin da mai babu laifi ai haka na'am ya ce hatta raja ila madina to kun ga mahallin shakid namu mun riga mun yi bayani kiran sallan da bilal yayi a halin tafiya annabi ya sanya shi yayi kiran sallah sannan kuma daɗin daɗawa a lokacin da ya zo hayya alasala ya kalli gefen dama ba wai juyawa yi gaba ɗaya ba sannan kuma hayya alalfala ya kalli gefen haguna sannan kuma manzon Allah ya zo aka tada yi kama ya jagoranci sallah sai hadisi na 66 an abdullahi bin umar hadisin abdullahi dan umara radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن أم مكتوم أنا وياسا حتى يؤذن ابني ابني إنم كذكرين حتى يؤذن ابن ابنني ابن أم مكتوم حديث عبد الله بن عمر فيما من تاريخ ساعة بايا babban sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cikin yaran sahabbai waɗanda suka haddace hadisan annabi da yawa hasali ma yana daga cikin malamai na ainihin sahabban annabi kuma Allah ya masa tsawon kwana ya karanta da al'umma Allah shi kare yarda da su da shi da mahaifinsu wanda yake khalifa Umar dan Khattab radiyallahu anhuma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace annabi yace inna bilalan ya ce ina sanar da ku bilal mai kiran sallah na yu'azzinu bilailin ya ce yana kiran sallah ne da daddare saboda haka in kun ji kiran sallah sa karku damu in lokacin azumi ne to fa kulu wa sharabu ku ci ku sha me yasa yake da daddare saboda lokacin fitowan alfajirul kazib duk dan kauye ya san alfajirul kazib ne an gwada masa amma wanda ya tashi abin ne bai sani ba saboda haka yin kana so ka bambanta alfijir na gaskiya da alfijir na ƙarya kamar yadda suke faɗa eh wato alfijir ɗin kura haka wannan suke faɗi shine wanda yake fitowa da farko zai zo kaman alfijir ne amma kawai sai ga ya watsi zai ya watsi in ya watsi haka ne mai karasa to wannan dare ne amma dai yana gwada maka cewa in an jima ɗaya na gaskiyan zai bayyana saboda haka sai ka koma kauyen ku ka tambaya ka je ka dan kwana biyu ka samu wani dattijo ya gwada maka alfijin na farko da kuma alfijin na biyu to idan alfijir na farko ya bayyana lokacin akwai sauran dare to shine bilal yake kiran sallah sai kiran sallah idan alfijir na gaskiya kuma ya bayyana shine hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum yace kuce kuce har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah shi kuma baya kiran sallah sai idan alfijir na biyu ya bayyana sai dai ana akwai abin da bai kawo ba wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta saboda mutum ne makaho baya kiran sallah sai an ce gari fa zai waye gari fa ya waye sannan sai ya taki sai ya kiran sallah na biyu to a lokacin ku bar ci ku bar sha to saboda kada manta da wannan ne banda masabar malikiya suke ganin idan mutum yana cin abinci sai aka yi kiran sallah na biyu na fitowar alfijir yana cikin cin abinci bai gama ba suka ce ya gama wasu malamai ma suka ce ka yi maza maza ka gama kafin ladani ya gama kana gamawa sai ka jirki ruwanka ka kurkure baki sai ka jira la ilaha illallah masabar malikiya suka ce kai wannan abin an zurfafa gaskiya suka ce an zurfafa kana jin ana kiran sallah suka ce na bakin ka maka tofar saboda kun san mazhabar malikiya suna da wani abu ko ta ka'ida da suke kira saddu zari'a saddu zara'i wato duk abin da zai kai ka ga rikici ko zai kai ka ga abu to su mazhabar malikiya suna cewa ka toshe kar ka shiga saboda me saboda to mu abin da ma muka saba shine mutum yana iyaka kokari ya ga ya baccin abinci tun kafin ma mai kiran sallah na biyu ya fara saboda ya fi kwanciyar hankali da nutsuwa ina fata an gani to amma menene mahallu shahid namu anan mahallu shahid namu anan sallan asuba tana da kiran sallah guda biyu daya ana yi da daddare ba lokacin yin ta bane sai kiran sallan kuma sai lokacin ta ya shiga shine lokacin alfijir a can baya mun yi bayani na lokacin sallah ba sai mun maimaita ba ina fata an gani wannan hadisi yana gwada mana cewa ya halatta a sanya ladanai guda biyu saboda annabi yana da ladanai guda biyu bilalun wa ibn ummi maktum wa huwa abdullah shine abdullah ibn ummi maktum mutumin madina shi kuma bilal al-habashi mutumin habasha saboda haka annabi yana da masu kiran sallah guda biyu to ya halatta a masallaci su sa masu kiran sallah guda biyu wasu malamai ma suka ce biyun nan ya gwada ba tsaya akan wannan adadi ba suna iya wuce ka abu na gaba yana gwada cewa makako ma zai yi kiran sallah duk da kasancewa baya ganin agogo kuma baya ganin lokacin sallah an samu makako mai basira za a iya tsora masa kiran sallah kuma mun gani a wurare da dama makafi sun mafi masu idan kiyaye lokaci haka kawai jikinsa yake ba su lokaci yayi sai ce yanzu fa ina jin karfe kaza ne kana duba ya kace eh saura minti ne ko biyu sai shi yawa to kaga irin wannan makaho za a sa shi kiran sallah musamman idan yana da murya ina fata an gani to sai dai kuma kiran sallan da suke yi suna yi ne daban-daban wannan ga lokacin da yake wannan ga lokacin da yake yi saboda akwai malaman fikihun da suke cewa a hada mutane biyu ko fiye da haka su yi kiran sallah saboda a can baya an samu kafin fitowar lasika a waɗansu garuruwa na musulunci sai a sanya ladanai kaman guda biyar sai a sanya su a dungo wannan ya zace Allahu akbar Allahu akbar sai ɗayan ya amsa Allahu akbar Allahu akbar sai ɗayan ya amsa ashhadu an la ilaha illallah sai ɗayan ya amsa sai su yi gaba daya aka ce gaskiya wannan tsari ya saba wa tsarin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kuma suka ce su hada baki gaba daya saboda babu lasfika amma yanzu da lasfika kun ga sai mu tsaya a tsarin da aka ambata mana wannan kenan to sai hadisi na karshe a wannan babi hadisin abu sayyidin al-kudri Allah ya kara yadda da shi wannan shi ma mun ambaci takaitaccen tarihin sa can baya qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina idan kun ji mai kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu ku fadi kwatan kwacin abin da yake fada amma nan bai karasa hadisin ba yace a karshe sun masaluliyal wasila fa innaha manzilatun fil janna لا تنبغي إلا لأبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وحلت له شفاعتي أو نحو ما قال صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال إيه idan mai kiran sallah yana kiran sallah za a faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ne yake faɗa wajen lafazi amma ba wajen yanayi ba Allahu akbar Allahu akbar kai kana zaune Allahu akbar Allahu akbar wasu malamai kuma suka ce yadda ya faɗa yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma kana kishin gida sai ka takarkara Allahu akbar Allahu ba haka yake yi ba ba haka aka ce a yi gaskiya a hankali yake yi duk abin da ya faɗa ka fala amma banda wajen hayya alal sala hayya alal fala hayya alal sala guda biyu hayya alal fala guda biyu zaka ce la haula wala quwwata illa billah domin haka hadisi ya karanta ina fata an fahimta to kiran sallah su ba fa wanda aka kara as-salatu khairun minan nawm kai ma sai ka ce as-salatu khairun minan nawm sabanin wannan kalma bai inganta ba bayan an kammala kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah a hankali idan aka zo ana ta da ya kama shi ba ce a faɗa ba man da ya kama kiran sallah ne aka ce a maimaita bayan nan kuma ana gama kiran sallah to abin da ake so ka faɗa immediately bayan gama kiran sallah tun da dai wannan hadisi ya ce sun masaluliyar wasila ko roƙa mini wasila to an samu wata ruwaya ana gama kiran sallah la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا wannan addu'a tana da bangarori guda biyu kai ma kana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne baki da abokin tarayya kuma kana shaidawa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sannan raditu billahi rabban na yadda ubangiji Allah shine ubangiji na wa bil islami dinan musulunci shine addini na sannan kuma wa bi muhammadin rasula kuma annabi muhammad shine manzona in kayi wannan akwai wata ruwaya tace thumma sallu alayya sannan ku yi mun salati wa man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashara ku mun salati duk wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai masa goma mafi karanci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid salatin annabi kenan kaga mataki na biyu bayan amsa kiran sallah mataki na uku ka amsa kiran sallah kai wa ana ashhadu mataki na biyu kai salati wa annabi mataki na uku ثم صلوا لي الوسيله sannan ku roƙa mun wasila Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata babu wa darajata rafi'a ƙari ne bai tabbata hadisi ba a karke wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad innaka la tukhlifu al-mi'ad bima bai tabbata ba ma ya tabbata cikin ayan Qur'ani mataki na gaba bayan kayi wannan sai ka yi addu'a kowace irin addu'a in ka ga dama ma sai ka yi da yaren yayu mutanen yayu wace addu'a suke yi wani yare suke yi yayu filani ne kan ko bare bari ne ko ko kare kare ne eh kare kare ne ko oh my god Allah to eh eh to sai kai addu'anka saboda me saboda hadisi ya tabbatar da cewa ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da kuma ta da iqama yasa kana da damuwanka sai ka fala wa Allah subhanahu wata'ala to daga nan kuma ko ka tashi kai nafila ko kuma a jira sallah in ka zo sai ya tare iqama to kun ga karin bayani kenan akan wannan hadisi sai babi na gaba istiqbalul qibla to kun san muna gangarawa ne nan yi kiran sallah sai me eh sai ta da kama an za ta da kama ya za a zuwa fuskanci alkibla duk da kasancewa lokacin da za ta da kama ba sai an fuskanci alkibla ba kamar yadda yake mustahabbi ne wajen kiran sallah a fuskanci alkibla haka aka samu ana yi amma ko da yana kallon wani waje ne wannan kiran sallah ya yi amma abin da aka fi so shine a fuskanci alkibla to shine darasinmu na gaba na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته